Rahman Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim muna cikin babul jami'i ko fi salati to yace wal muguma alaihi wanda an ka somar da shi suma shine igima'i wanda an ka somar da shi la ya kadi ba zai ranka ma kharaja waqatuhu abinda lokacinsa ya fita ba fi igima'ihi cikin sumarsa mutumin da ya suma ba hankalinsa ya gushe ba ko da bai farfado ba sai da lokacin sallah ya to ba zai ranka ta ba waya kadi amma yana ranka ma a faƙa abin da ya farfado fi wakatihi cikin lokaci nai wadda ya yanzu a ce tun da daddare ya suma sai irin yanzu hankali na ya dawo kaga yanzu akwai sauran lokacin sallar subahin ko tun da rana ba ta hito ba to kaga kaga yazan kuma kila ko da ya suma yana da janaba yana da bukatar sai ya ta yayi wanka to ko ko da yayi wanka ko da yayi wanka rana ta hito tun da dai ko da hankali na ya dawo akwai sauran sallar subahin to sai ko da lokacin ta ya hita kahin ya kimtsa to sai dai ya ranka ta muna tare mimma yudriku minhu raka'atan daga abin da yake riskar raka'a guda daga gare shi fa aka tsara ko abin da yafi haka min salawati na salloli duk sallar da hankali na yaddawa akwai kingin abin da aka yin raka'a guda gare ta to ko da lokacin ta ya fita to sai ya ranka wannan sallah wa kadhalika haidu hakan ga mace mai haila ta dahuru da ta tsalkaka ma haila ba ta sallah ko to duk kwanakin ga haila ta kai sai irin yanzu ga sai haila ta dauke kaga ba akwai sauran lokacin sallah ba to kahinta ta tana yin sallah kusa ko sai ta yi wanka sai ta yi wanka kahinta yi wanka ta hito abin ga rana ta hito to shi na an ka ce za ta ranka dai sallar ga matuƙar ko da ta samu tsaliki akwai kingin lokacin sallar subahin gwargwadon abin da aka raka a guda muna tare fa'i za ba ƙiya minin nahari in ya zan abin da ya rage na rana rana ta faɗi ba da ɗuhure ha bayan tsalkinta bai gaira tawanin ba tare da wani jinkiri ba hamsu raka'atin abin da ake yin raka'a biyar da mareci na hailata ɗauke mata gab da faɗuwar rana ko da hailata ɗauke mata akwai abin da aka yin raka a biyar kayan rana ta faɗi to kaga kahin ta yi wanka ta hito rana ta faɗi ko to nan sallatin zuhra wal asara sai ta sallaci azhur da la'asar kaga domin akwai lokacin azhur raka'a hudu sannan raka'a guda na sallar la'asar don haka yanzu nan da azuhur da la'asar za ta yi inda ya zan ko da ta samu tsalki ana sallah tana iya yin raka'a biyar to kaga sai mu ɗauka raka'a hudu na azuhur da raka'a guda ta sallar la'asar don haka ko da ko da ta yi wanka ta hito rana ta haɗi to za ta ranka azuhur da la'asar muna tare to ina yake wa in kana albaqi min al-layl to inda daddare ne fa in ya zan abin da ya rage na dare arba arba'a raka'atin raka'a hudu ko da haila ta dauke mata da marece ko da haila ta dauke mata he cikin dare yawan cikin dare haila ta dauke mata gwargwadon ko da haila ta dauke gwargwadon abin da ya rage rana ta hito raka'a hudu to ka gani za mu ɗauka kenan akwai raka'a uku na mangariba da raka'a guda ta sallar isha'i don haka nan sallatul magariba wal isha sai ta sallaci mangariba da isha'i haila ta ɗauke mata cikin lokacinsu wa in kana minan nahari in ya zan da rana au minan laili koko da daddare aƙalla min zalika abinda ya rage ko da haila ta ɗauke mata bai kai waɗanga da an ka ambata ba inda rana ne raka'a biyar inda daddare ne raka'a hudu ko to in ya zan da rana abinda ya rage rana ta haɗu bai kai abinda aka salla raka'a biyar ba ko kila raka'a hudu ne to kaga za mu ɗauka kenan salla guda ɗai haila ta ɗauke mata cikin lokacinta don haka yanzu wacce yanzu in ta yi wanka ko ta yi wanka ta dawo rana ta faɗi wacce za ta yi cikin biyan a zuhur za ta yi tunda ita ta farko to in ya zan ko da haila ta ɗauke mata kayan rana kayan alfijiri ya bullo cikin dare kayan dare ya ƙare alfijiri ya kayan rana ta bullo ko da ta ɗauke mata bai kai ga abin da aka raka a hudu ba kila gwargwadon abin da aka yin raka a uku ɗaya na to kaga yanzu wace sallah za ta rankawa sallar isha'i eh sallar isha'i za ta rankawa muna tare to ba ku gane ba kenan yanzu misali an ka ce mace hailata ɗauke ma irin yanzu ko da ta kwanta tana hail duk kwanakin ga al'ada ta kai yanzu ga hailata ɗauke mata to ko da ta haila ta ɗauke mata akwai abin da aka yin raka'a hudu eh raka'a raka'a hudu kahin ta ta yi wanka ta hito rana ta hito kaga yawan lokacin subahin ya wuce to amma ko da haila ta ɗauke mata ana iya yin raka'a hudu kahin rana ta hito ko to yanzu in ta zo an ka ce za ta ranka sallah wacce za ta rankawa cikinsu yanzu sallah nawa a bisa gare ta da wace da wace mi an mangare ba kuma isha'i da sallar subahin isha'i da sallar subahin da isha'i da sallar subahin wace aka fara yi isha'i aka fara yi ma dalla don haka yanzu raka'a hudu abinda za a yin raka'a hudu isha'i raka'a nawa ce raka'a hudu to ko da haila ta dauke mata abinda ya rage rana ta hito gurgunon abinda aka raka'a hudu kawai don haka isha'i aka fara yi ko subahin isha'i shine an ka ce to za ta ranka isha'i subahin kenan ba ta ranka ta saboda ko da lokacin subahin yayi bata bata bata tsalki ba kun fahimta sallar ƙarshe za ta rankawa to in ya zan da rana na fa da mareci gab da faɗuwar rana haila ta ɗauke mata gwargwadon abin da aka yin raka ko da haila ta ɗauke mata kahin rana ta faɗi ana yin raka a biyat ko ku ana yin raka a hudu raka a hudu salloli nawa annan kahin faɗuwar rana da wace da wace da azuhur da la'asar ma dalla to ko da haila ta ɗauke mata gwargwadon abin da aka yin raka a hudu ne kawai don haka hinta yi wanka ta hito rana ta hito to ka eh rana ta haɗi to yanzu gudassu za ta rankawa da azuhur da la'asar gudassu za ta rankawa to wace za ta rankawa azuhur za ta rankawa don ita an ka fara yi ba ta yin la'asar kamar yadda da daddare isha'i za ta rankawa ba su bahin ba na fata kun fahimta to amma in ya zan ko da haila ta ɗauke mata da mareci ana akwai gwargwadon abin da aka raka a biyat kaga tana yin raka a hudu na azuhur da raka a guda ta la'asar shine an kace za ta ranka su duka inda daddare ne ko da haila ta ɗauke mata akwai gwargwadon abin da aka yin raka'a raka'a hudu eh akwai abin da aka yin raka'a akwai abin da aka yin gwargwadon raka'a biyat kayan alfijiri ya bullo za ta yi sallar isha'i ta yi sallar asuba kaga ta samu isha'i raka'a hudu da sallar asuba raka'a guda ina fatar kun fahimta to to yana yake yace ina ina an ka aje eh wa in kana wa in kana in ya kasance minan nahari daga rana ne au minan laila ko daga dare ne gabanin rana ta faɗi ko ko gabanin dare ya ƙare aƙalla min zalika mafi ƙaranci daga abin da anka ambata sallatis salatul akhira sai ta sallaci sallar ƙarshe wa in hadat in ko ta yi haila ne li hadha taqdir yanzu in haila ta ana magana in haila ta dauke mata ne to in yanzu haila ta ho mata ta yi fa in ta yi haila ne li hadha taqdir ga wannan gurgudun da anka ambata lam taqadi ba za ta ranka ma hadat fi waqti abinda ta yi haila cikin lokacin sa ba wa in hadat in ta yi haila ne li arba'i raka'atin ga raka'a hudu minan nahari na rana ko da haila ta zo mata ga ta bata yi azuhur da la'asar ba abin da ya rage kuma rana ta faɗi gwargwadon abin da aka raka a hudu sai haila ta zo mata to ya za a yi fa aƙalla raka a hudu ko abin da bai kai hudu ba ila raka'atin har zuwa raka'a guda au salasa raka'atin ko ko raka'a uku min laili na dare ila raka'atin zuwa raka'a guda to qadatus salatul ula za ta ranka sallar farko fakat kawai waktu lifa an yi saɓani fi haida ga hailatta li arba'i raka'atin ga raka'a hudu min laili na dare in ya zan ko da hailata zo mata abin da ya rage dare ya kare ana raka'a hudu faƙila an ce mithlu zalika kwatancin haka shi ma raka'a sallar farko kawai za ta ranka wakila an ce inna ha hadat fi waqtihi ma a ta yi haila ne cikin lokutan sallolin biyu fala taqdihi ma don haka ba za ta ranka su ba muna tare wa man aikana bil wudu'i duk wanda ya tabbatar da alwala ya tabbatar da yana da alwala yayi alwala ba an yi sallar subahin ba ka tabbatar da ai baka yi sallar subahin ba sai da kai kai alwala ga sallar subahin wa shakka fil hadath amma yayi shakka shin bayan sallar subahin zuwa yanzu ga nayi hadasi ko ban yi ba a shakku fil hadath kenan me a hukunci ne ga mazhabin malikiya abin ga alwala ta kari ibtada alwudu sai ya fara alwala da farko kaga shakka ga hadasi yana kare alwalla ga mazhab amma ga ƙa'ida ta malaman usulul fiqi sun ka ce al-yaqinu la yazulu bi shakki yaqini baya gushewa saboda shakka don haka in kana da yaqinin kaya alwalla sai ka yi shakka shin bayan alwalla ga kaya hadasi ko baka yi hadasi matukan baka tabbatar ba inda yana nan shakku alwalla kana nan shi a ƙa'ida ina fatar kun fahimta to wa man zakara wanda ya tuna min wa man zakara shay'an wanda ya tuna wani abu min wudu'i ga alwallatai mimma huwa faridatun min daga abin da yake farilla ne gare shi ka tuno wayo arwalla da kai ga sallar ga tasubahin da an kai baka wanke fuska ba ko baka wanke hannuwa ba ko baka shafi kai ba ko baka wanke kafafu ba su ne farilloli ba duk wanda ya tuni wani abu daga arwallate min ma huwa faridatu min daga abin da yake farilla ne gare shi fa in kana bil qurbi in ya kasance kusa bai hita da masallaci ba ko arwallate ba ta kare ba a ada zalika to shi mai da abin nan da bai wanke ba ga arwalla wa ma yalihi da abin da ke biya tai in fuska ce sai ka wanke fuskar ka wanke sauran gabubuwan da bayan fuskar ka wanke hannuwa ka shahi kai ka wanke kafafu ina fatar kun fahimta wa in ta dawala zalika in ko wannan yayi tsawo kila hakka hita da mazallaci ka koma gida ko arwallaka ta kare a adahu faqad to in ka tuno sai ka taika wanke huska kawai wa in ta amma da zalika in ya gangan inda gangan ne kan bafarillar ga arwalla ibtada alwudu'a sai ya fara arwalla sabuwa sai ka koma arwalla ƙasa sabuwa in dala zalika in wannan yayi tsawo wa in kana qad salla in ya zan yayi sallah fi jami'i zalika cikin dukkan wannan a'ada salatu abadan zai ranka sallah ta har abada to in ka wanke huskat in kusa ne an ce ita huskat ɗaya zaka wankewa ko yan abin yayi tsawo ka sake alwala to in ya zan kayi sallah sallar subahin din da ka yi fa sai ka ranka ta tunda fardilla ta kabbari zai zai mai da sallah ta har abada wudu da alwala tai wa in zakara amma in ya tuna mithlal malmalata abinda yake sunnoni kamar kurkurar baki wal shaƙi da shaƙar ruwa wa masil udhunayn da shafar kunnuwa biyu abinda ka bari ga arwallaka sunna ne kamar kurkurar baki da shaƙar ruwa da shafar kunnuwa to fa in kana qariban in ya kasance kusa fa Allah zalika ya aikata haka sai ya taya kurkure bakin walam yu'id ba zai mai da ma ba adahu abin da abbaya ne ba mitashi ka ba tun da zo an kai muku magana kuma koma can ku zanna wa in ta dawala in kuma abin yayi tsawo kila har ya hita da mazallaci ko a rollar takare fa Allah zalika to ya kurkure bakin lima yustaqbalu ga abin da an ka fuskanta na salloli in yana son yayi amfani da ita ga sallah ya anjima sai ya kurkure bakin kawai amma ba zai wallam yu'id ma sallah ba zai mai da abin da ya sallata kabla an yaf'ala zalika ba sallar subahin din da yayi da wannan alwallar da bai kurkure baki ba tayi ba sai ya maimaita ta ba ba sai ya ranka ta ba wa man salla wanda ya yi salla ala maudu'in ɗahiran akan wuri mai tsalki min hasirin ga tabarma wa bi maudu'in akhar min wani wuri kuma na tabarman najasatun akwai najasa fala shi alaihi ba komi akai ne matukar dai abin jiki ne da tuwahi ne ba su taba najasa kamar tabarmar ga misali nan wurin ga akwai najasa sai ka taho na duk tabarma guda ta nan inda babu najasa kai sallar ka sallar ka tayi sharadi dai ya zan da jikinka da tuwahinka ba su taba najasa eh to ina yake walmaridu shi kuma marashi lafiya idza kana a lafi rashin najisin in ya kasance akan shimfiɗa mai najasa shimfiɗar da yake kwance gare ta najasa gare ta fala ba asa babu laihi an yafsu da alaihi ya shimfiɗa akan shimfiɗan nan sauban ɗahiran wani tuwahi mai tsalki kasifan mai kauri kamar tabar magga misali na yake kwance kuma tana da najasa to babu lahi ka ɗauko kafet ɗin ga sai ka aza bisa gare sai ka yi sallarka ta ga kafet ɗin tun tana da kauri ta rufe najasar babu laifi wa yi salli alai shi sallah akan tabarmat wa salatul da sallan marashi lafiya in lam ya qadir alal qiyam in bai da ikon tsayi asalin sallah tsaye akai ko wa qumu hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin tsaye aka sallah ko to marashi lafiya in bai iya tsayi to salla jalisan sai shi salla da zaune in kadar Allah ta rabbu'e in yana da iko akan ta matela kun san ta matela ko ta rabbu'i haka wanda zai salla da zaune haka an kai son yayi salla tai in zai sujuda sai ya walwala qawahu ya tayyayo sujuda ya dawo yanzu ya karamar rashin lafiya sai ga mutun yayi zaman ne bisa kujera duk wanda ka iya sujuda yayi salla bisa kujera bai sujuda babu salla tai duk wanda ka iya sujuda in dai kana ba kawahunka ka ciyo ba to ai ba su hana ma sujuda sai ka koma bisa kujera don kaga larabawa na larabin jahilai ne sai mutum ya ɗauki kujera ya zaman ni ne ya salla bisa kujera in dai kana iya sujuda ka yi salla da zane babu ta dole ka yi sujuda tun sujuda farin lata ina hata kun fahimta to to ina yake wasu latul maridi sallan marashi lafiya illa mai kadir alal qiyam in bai da iko akan tsayi salla jalisan sai shi salla da zaune in kadar in yana da iko Allah ta raboya akan ta matela zaman ta matela ko zaman harde ko zaman yan sarki ko zaman eh kuntuku zaman kuntuku to kaga duk suna ne yana ko ta matela to sai yayi ta matela wa'illa in bai iya sallah da zaune ko ko bai iya yin ta matailad fa bi qadir daqati yayi sallah gurgurdun iko ne wanda duk yake da iko fattaqullaha mastada'atum wa in lam yaqdir ala sujuda in bai iya yin sujuda falyumi sai shi ishara bin ruku'i wa sujudi da ruku'i da sujuda in zai yi sallah da zaune in yana iya sujuda ya in bai iya sujuda fa to kaga sai yayi ishara ɗauka gashi nan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka ghayril maghlubi alaihim waladdallin amin qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu allahu akbar yayi ruku sami allahu liman hamidahu rabbana allahu akbar to in yazo sujuda sujuda tahi kasa kasa bisa ga ruku'i allahu akbar ya dauka ko allahu akbar allahu akbar ya tahi ga raka'a ta biyu sai shi sallah da ishara in yana iya isharar da hannu in bai iya ishara da hannu shi ishara da idanu in ta gagara ya kudurta ɗaya cikin zuciya gashi nan yana sallah in yana iya karatu ya yi karatu in bai iya ya kudurta gashi nan yana karatu gashi nan ya yi rukui gashi nan ya ɗaukako gashi matuƙa hankalinka na bisa kanka ba a ɗauke ma sallah ba ta yaga akan ciwo kai mutum ya ta yayi kwanci ne har lokaci ya wuce kai ne ka ciwo ya ƙin to in kan mutu ha don haka duk halin da mutum yake ciki in dai yana bisa hankalin kai ne to ba a yadda ya bari lokacin sallah ya wuce bai ta bai ta duk yadda Allah ya bashi iko to shine ya ce wa illa mai kadir Allah sujuda in bai iya yin sujuda in bai da ikon yin sujuda falyumi to shi ishara shine ima'i yayi nuni bin ruku'i wa sujuda ga ruku'i da sujuda wa yakunu sujuduhu sujudarsa ta kasance akhfada mafi ƙasa ƙasa min ruku'i daga ruku'i ne in yayi haka yayi ruku'i sami Allahu limamido ya dauko ko daga Allahu akbar to sujudat tahi ƙasa ƙasa eh wa in lam yaqdir in bai da ikon sallah da zaune salla ala janbihil ayman sai shi sallah akan barin jikinsa na dama yayi da kwanci kenan ima'an sai shi ishara wa in lam yaqdir in bai iya sallah akan barin jikinsa na dama in bai samu iko ba illa ala zahari sai akan bayansa rairan rigingini kenan ko to fa Allah zalika ya aikata hakan ga wala yu'akhiru salata kada dai ya jinkirtar sallah idan ka nufi aqalli matukai yana cikin hankalin kansa abu guda ka dauke ma sallah in hankalinka ya goshe amma matukar kana bisa hankalin kanka kakka yadda lokacin sallah ya wuce baka yi ta ba wal yusalliha ya sallace ta bi qadri ma yudi gurgudun abin da yake iyawa wa illam ya kadar in bai da iko alamar silmaya akan taɓa ruwa ya yi alwalla lidararin bihi domin cutar da aggare shi kila malaria ta bayyuwa ya taɓa ruwa ko dai wata cuta dai da agga jiki ne aule annahu koko domin shi la yaji da man yunawiluhu iya bai samu mai miƙo mai ruwan ba ga ruwan can kuma yana iya alwalla amma bai iya tashi kuma babu mai miƙo mai ruwan to ta yammama shikenan sai shi taimama fa in lam yajid in bai samu yunawiluhu turabin wanda zai miƙo mai turba yadda zai taimama ba tayammama bil ha'id sai shi taimama ga bango ba yana kwanci ba cikin ɗaki dole akwai bango in akwai bango nan kusa gare ya dafa shi ɗaya sai shi taimama ila janbihi wanda a gefe ne ila janibi wanda a gefe ne in kana dina amma bangon in ya zanna ƙasa ne aw alaihi dinin koko akwai ƙasa gare shi fa'in kana alaihi jissun in siminti ya kasance ga bangon ‘yan an shahe bangon da siminti aujirin ko fenti fala ya taimama alai ba zai taimama a kai ne ba don su ga maza ba a taimama bisa ga siminti siminti menene ƙasa ce to mi zai hana aiza an ka ce malam tugayyar husun ato adami muddin aikin ɗan adam bai canza shi ba shin da ɗan adam yadda simintin na yadda ƙasan nan ta koma siminti ta zan najasa a matukan mutum da jisa tana da nan ƙasa don haka mi zai hana a yi mi zai hana a yi taimama ga siminti ko henti henti shi ma ƙasa ne tiles ɗin ga ƙasa ne to in ka ce baka taimama in ka taimaka to ina za ka taimama tun da babu inda ƙasa take in ka ce kayo da gida to kuma ga mazaban malikiya da zarar an ka samu jinkiri tsakanin taimama da sallah sallah ta ɓaci to kaga sai ka ba sallah haka dawo garin ku kenan don haka dole ka bar malikiya ka komo mazababu ni kaga sai in yi taimama ta bisa ga tiles din ga ƙwarar ƙasa ta abinda Allah ce fata yamma Musa idan ɗayyaban ku nuhaci wuri mai tsalki wurin ga yana da dibami yana da tsalki ko bai da a to bika ana yi taimama bisa ga rai sa'idan ɗayyaban shi ɗaya ƙa'idar da Allah ya sa ya zan ɗayyaban to cewa in aikin ɗan adam bai canza shi ba da aikin ɗan adam ya canza shi ya zan najasa don mu ta yi ina yake ina yake wal musafiru matafiyi ya akhudhu hul waqtu fi dinin to ko mu tsaya nan mu tsaya nan ko kan mai irin najiya ka a kwasa da yawa gabata a tsaya nan wal musafiru ya akhudhu hul waqtu fi dinin kalkhalin la yaji da aina yi sallifa yanzu da an dabbati to fa yi sallifi ka'iman to wata magana ce sun ɗauki wuta ya yi daidai to Allah ya samu na albarka ga abin da muka karanta ana daidai da ƙawa ko shi a karatu in babu daidai da ƙawa ba a yi karatu ba to madalla